الحمد لله الحمد لله معز من أطاعه ومذل من أصاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الابتداء جعل الابتلاء سنة في هذه الحياة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعظم الناس طاعة لمولاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكل من اتبع أثره وقتفاه أما بعد فاتقوا الله عباد الله التقوى عصمة ونجاة ثم اعلموا عباد الله أن الدنيا دار اختبار وإن الآخرة هي دار القرار الإنسان في هذه الدنيا معرض للابتلاءات والاختبارات وهي من لوازم الحياة ثم لا بد من الابتلاء للمؤمن بشكل خاص قال الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الاختبار أبوابه كثيرة وأنواعه متفرقة موت أو فقر أو فقد محبوب أو ظلم رعية أو قلق أو هم أو خسوف وزلزال أو غير ذلك ولا يخفى على كل عاقل ما نعاين ونشاهد من البلايا والأمور القلقة في هذه الآونة داخل بلادنا حرسها الله وخارجها عصمنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن عباد الله ففي العهد القريب شاهدنا زلزالا عظيما مدمرا ضرب بلاد الشام والتركية دمر آلاف البيوت وقتل آلاف الناس وشرد الألوف ترى فيها البيوت خاوية والأمم جاثية والنار يصدرون أشتاتا كالفراش المبثوث الناس في كرب وغم وشدة وهم مما يدل على أن الابتلاء تصيب القلوب قبل أن تصيب البيوت والبلاد فإلى الله المشتكى وإليه يرجع الأمر كله ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إخوة الإيمان الآيات والبلايا إن دلت على شيء فإنها تدل على قدرة الله الباهرة على خلقه وعلمه بكل شيء وأن الله أهل التقوى وأهل المغفرة وكما تدل على ما قال المولى في كتابه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إذن الزلزال والخسوف تخويف من الله لعباده وعقوبة لهم لأجل الذنوب والمعاصي كي يعتبر الناس ويرجعوا إلى ربهم وليعلموا أن الساعة قد دنت وأزفت وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلزال رواه البخاري وفي رواية عند أحمد وأبي داود قال الصحابي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسي وقال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلاف قد إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلزال والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها يكون في آخر هذه الأمة خصف ومسخ وقذف قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث رواه الترمذي عباد الله ألم يحل الوقت لنا أن نرجع إلى الله ونتوب إليه ونعتصم بكتاب ربنا وسنة نبينا أو نقول كما قال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله من جميع الذنوب والخطايا وأتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا ينقوى مسوء البركة muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala a wannan yini namu na juma'a yau muna 26 ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 1444 a kidayen miladiya yau 17 ga watan biyu shekara ta 2023 wannan khutba za ta yi magana akan fitina musamman wacce take da alaƙa da tawayan dukiya da kuma girgizan ƙasa. La'akari da cewa a duniya ga baki ɗaya a yau, babban abin da ya fi hankalin ɗaukan hankalin mutanen duniya shi ne wannan jarabawa da ibtila'i da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci mutanen duniya wanda aka jefi ƙasan sham da ƙasan turkiya ƙasan turki a mataki na ƙasa kuma babban jarabawan da ta fi ɗiban hankalin mutane abubuwa ne guda biyu amma na ƙarshen kuma ta danna na farkon abu na farko shine lamarin siyasa babu shakka ya ɗibi hankalin jama'a da yawa wanda kowa yana faɗin irin abin da Allah ya haskaka masa wani yana yi don Allah kuma Allah yake nufi to wannan ko yayi daidai ko yayi kuskure ba abin zargi bane wani kuma yana yi don neman duniyarsa shi ma wannan ko ya cimma abin da yake nima ko ya samu tasgaro shi kuma wannan abin zargi ne a wurin Allah to matsala ta gaba wacce ta danna wannan ita ce tawayen dukiya da aka jarabci mutanen ƙasar nan da ita a wannan 'yan tsakankani wanda duk inda ka je wuraren tattaunawan mutane babban abin da za ka ga sun mai da hankali a kai kuka da raki da Allah wadai kowa yana faɗin irin albarkacin bakinsa shi ya sanya wannan khutuba ta yi nufin buri ta tattauna akan waɗannan manya-manyan al'amura guda biyu domin mu sauƙaƙa makanmu mu ainihin jawo hankalin kawunanmu akan mu koma ga Allah ga baki daya mu sani cewa al'amari na duniya ga baki daya duniya gidan jarabawa ce gidan duniya gidan jarabawa ce ba kuma matabbata ce ga dukkan mai rai ba gidan lahira ita ce zama na dindindin idan kana ganin cewa rasa tsaban kuɗi a hannunka tashin hankali ne da damuwa saboda ba za ka iya siyan buredi ba ba za ka iya siyan man gyada ba ba za ka iya siyan shinkafa ba to me kake ji idan ka fada cikin irin wannan halin a gidan dindindin ranar tashin alkiyama Allah ya jarabce ka da bala'in talauci a gidan tashin alkiyama wanda ko duk ya shiga aljanna ai ba shi da talauci lahum ma yasha'una duk abin da kake so akwai to ka hararo cewa idan irin wannan bala'in talaucin ya fada maka a ranar tashin alkiyama ina za ka saka kanka ina za ka saka kanka ya za ka ya za ka kwashe da kanka ranar tashin alkiyama yau a ce Allah jarabce ka da talauci wannan ta kofa ta farko ke da haka mu sani cewa gidan duniya dama Allah ya gina ta ne domin jarabawa kuma jarabawan nan iri biyu akwai jarabawa na gama gari akwai kuma jarabawa idan ta faru masu imani ne kaɗai suke cin ribanta irin wannan jarabawan da ta faɗo mana rashin kuɗi a hannu duk wani ɗan najeriya ya faɗa tun daga kan manya-manyan masu arziki da matsakaita da wanda suke ƙasa-ƙasa da mu talakawa a martabobinmu daban-daban waɗansu martabansu talaucin ya kai ƙololuwa waɗansu kuma suna tsaka-tsaki duk mun faɗa cikin wannan matsala na rashin kuɗi a hannu to amma wai dama irin wannan jarabawan ba ta da asali a cikin shari'ar musulunci dama irin wannan jarabawan Allah bai faɗe ta a cikin alƙur'ani ba gaskiyar magana ita ce Allah ya faɗe ta a cikin alƙur'ani kuma cikinmu nan babu wanda bai san wannan ayan ba muna karanta ta limamanmu a salloli suna karantawa a cikin tahajjud ko a cikin ƙiyamun ramadan sallar tarawihi duk ana karanta mana wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawf sai da Allah ya rantsuwa yace Allah ya rantsuwa yace wallahi sai mun jarabce ku da sashin tsoro wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i da yunwa wannan yunwan da muke fama da ita a ƙasar nan wallahi ƙur'ani ya gaya mana Allah zai zarce mu sai dai jarabawan gama gari ce za ta shafi kafiri za ta shafi mummuni za ta shafi fasiki za ta shafi mai imani to shi mai imani al'amarin shi a gurin Allah na daban amma dai Allah ya gaya maka sai an samu wannan jarabawan bi naqasin min al-amwali wa naqasin min al-amwali kuma Allah ya alƙawarin wallahi sai mun jarabce ku da tawayan kuɗi a hannu don Allah wannan halin da muke ciki bai daidai da wannan ayan ba bai daidai ba kana da kuɗin a cikin account amma ina yake a hannu babu karka ɗauka wannan Allah bai san halin da ake ciki ba Allah ya san halin da ake ciki wani ƙasin min al'amwali in ma baka taɓa gane fassarar wannan ayan ba Allah ya saka ma gwamnatin Najeriya da alkhairi ta fassara mana ayan nan mun gane abin da hakikanin wannan aya take take magana akai na qasim min al-amwal tawayan dukiya rokash bash wal anfus da rayuka wa samarat da kayan marmari da Allah ce zai mana wannan jarabawar sai ce amma wa bashiris sabiri kai bushara ga masu hakuri su wane ne masu hakuri su ne wanda idan Allah ya jarabce su da rashin idan Allah subhanahu wata'ala ya jarabce su da tsoro ko yunwa ko tawayan dukiya ko tawayan rayuka ko tawayan kayan marmari da amfanin gona in sun gamu da wannan jarabawan sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama can mu kayan Allah ne kai ɗin nan ba na babanka ba ne na Allah ne da kai da babanka dun na Allah ne da kai da gidanku dun na Allah ne da kai da garinku da anguwanku dun na Allah ne da kai da central bank da gwamnatin najeriya duk na Allah ne ƙalu inna lillahi dama can mu na Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma ga baki ɗaya duk za a tarkata mu za mu koma zuwa ga Allah Allah ce waɗanda suka karɓi irin wannan jarabawar suka mai da al'amarinsu ga Allah ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma suna da waɗansu irin yabo-yabo da salati daga Allah da rahama akwai tausayin da Allah zai maye musu bayan wannan halin da suka shiga Allah kuma ya ce ula'ika humul muhtadun irin waɗannan mutane su ne shirye to amma abin ban takeici da matsalar nan da Allah ya gaya mana zai mana ita ta zo mana sai raki sai zagi sai batanci kuma ku bani labari ya ku uwa da zagi da batanci yana gyara al'amura abin ban takaici na biyu kuma shine cikin ɗaruruwan mutane da zaka ji suna yawan raki to kuma zaka sami sama da kashi casa'in da biyar cikin ɗarin waɗannan mutanen zai wahalan gaske ka samu wanda ke mai da al'amari shiga Allah ya mai da al'amari ga Allah lokacin da kuɗi ya gagara mutum ya ce ya Allah kai ne ubangijin kuɗin nan ya Allah da central bank da federal government da waye ya Allah kai ne mahalicinmu ga baki ɗaya mutu ka bayin ka ne ya Allah ka azurta mu ta ƙofan da mai tsammani ba ina nufin ka raɗe wurin Allah mutane suna can suna ta complain ƙyale su wallahi kai kana da ubangijin mutane me ma'anin qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ubangijin mutane idan shugaban gwamnan babban bankin Najeriya ya ki sako kuɗi billahi allazi mahalicin shi zai isa ko maka wannan dukiyar da kake nima koko ya gagari Allah ya azurta ka da waɗannan 500 da 1000 da ake ta cece a kansu ya gagari Allah kai ne kake kallon wai kawai an sako triliyon uku waye wa kai ka damu da triliyon wallahi mai da al'amarinka ga Allah kaga aiki da cikawa Allah subhanahu wataala baya kunyata masoyansa wani daga cikin magabata ya tambayi ɗaya daga cikin ɗalibansa ya ce a cikin alƙur'ani ka san ayin da take nuni akan cewa Allah baya kunyata masoyansa ya ce a'a ya ce je ka can cikin sautin ma'ida وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه da yahudu da kirista suka bugi kirji suka ce ai mu ne masoya Allah mu ne na kusa da Allah sai Allah ce falima yu'adhibukum bi dhunubikum to in ku masoyan Allah ne na gaskiya me yasa Allah zai muku azaba sai suka ce ashe yana nuni akan Allah baya azabtar da masoyin shi kenan idan kaga Allah na azabtar da mu akwai matsala akwai matsala Allah baya azabtar da masoyansa ko a duniya ballanta kuma ranar tashin alkiyama duniya ma a gantalalliya irin duniya Allah baya azabtar da masoyansa yi kokari ka shiga cikin masoya Allah kawai a cikin abubuwan da muke karantawa cikin tarihin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in mutum ne kuɗi za a kawo masa gasunan amma ka ji na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ce me ya faru ya ce bala'i da tashin hankali ya doso mu a tambayen shi sayyidina umar ne ya rasu sarkin musulmi ya ce wallahi mutum sayyidina umar ya fi wannan sauƙi daga ƙarshe wa ashe yana nufin wai duniya ne aka curo ta zinare da azurfa ne aka kawo masa kuma kuɗin aikin shi ne da daman sahabbai sama da kashi casa'in ɗinsu sukan kwana su uni su kwana su uni su kwana su uni su kwana su uni na rantse maka da girman Allah ba su da ƙwayan ƙwandala a hannunsu nana aisha ta gaya mana gidan manzan Allah sassanan wata uku ake yi ɗowar wuta ma ba a yi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam la shakka ba makai annabi ba za mu iya irin ya annabi ba amma ka hararo yadda magabata suke ashe ba ƙarƙarin jajircewa suka yi ba kuma wannan bai sa sun koma suna ma Allah mummunan zato suna kangare ma Allah suna ainihin take dokokin Allah suna sakin baki ba tare da kaidi ba da aka shawaran da zan ba mu kuma rabe wurin Allah Allah shine al-mudabbiru shine al-musarrifu shine rabbun nas malikin nas ilahin nas kuma rabi idan wani ya hana ka roƙo ubangijinka ubangijin shi ka gani shi zai hana ka amma matsalin ita ce sai mi taraf kana mi taraf kana daga Allah kowa yana ganin tashi za ta fishe shi kowa yana kosar da bukatuwan zuciyarsa kadai to amma ina Allah don mu manta da Allah ta yaya za a yi ka manta da Allah kai Allah ya tuna da kai wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum duk wanda ya manta da Allah sai Allah ya mantar da shi karan kansa ma me ma'anan wannan kenan duk abin ma da zai amfane ka sai Allah ya mantar da kai ka kasai kama kasa tunawa ballantana ka aikata jama'a fa muna da bukatun mu zo mu ƙara sanin Allah mu ƙara gane waye Allah mu koma mu rungume Allah din ya rungume mu mu ji kunyan Allah din ya ji kunyan mu mu bauta ma Allah mu ji tsoron Allah don ya tausaya mana walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubu maimakon a ce mutanen alƙarya sun ji tsoron Allah Allah ya budo musu arzikin sama da ƙasa to amma sun koma suna ƙaryatawa sun kangare ma Allah Allah ce fa akhadnahum bima kanu yaksubu sai muka kama su da irin mummunan aikin da suke aikatawa wani irin mummuna aiki ne ba ma'aikatawa ana nan kana zagin wani shugaban kasa ko kana zagin gwamna a cikin wannan mai amana ku nuna min mai amana ku nuna min ina mai amana cikin mu a gidanku kawai kace da Allah ga wata dubu biyar aje maka din rigima za a ƙari a masallaci kawai a ce a ɗauki dubu hamsin a ba wani a ce aje zuwa ba duka kawo mana ko zuwa wata uku na rantse muku da Allah galibi da rigima ake ƙarewa ka ɗauko kafinta ka ɗauko mai walda ka ce yi min aikin dubu goma ƙarshe ƙila aikin dubu uku da ɗari biyar zai maka ya ci sauran dubu shida da ɗari biyar ɗin sai dai a yi ta bala'i sai dai duk abin da zai faru ya faru to amma muna nan muna zagin wani su gabanni a gefe muna ganin su ne suka yi laifi ba mu gane laifin a cikin mai kyau to wannan gaba ta farko kenan gaba ta biyu 'yan uwa abin da ya safi girgizan ƙasa da aka jarci mutanen Siriya da mutanen Turkey da shi. La shakka wannan girgizan ƙasa fa ya girgiza duniya. Wannan kisfewa da aka jarabci waɗannan ƙasashe guda biyu da shi, to ya fi kisfe mutanen duniya. Kuma la shakka ya taɓi zukata kafin ya taɓi gidaje da garuruwa. Wannan tashin hankali da bala'in wallahi ya jiki zukata kaga ana taɗin tun ana taɗin mutum dubu uku sun mutu dubu biyar dubu shida dubu goma dubu sha biyar dubu ashirin dubu talatin dubu arba'in har yi zuwa yanzu ɗinnan ana ƙwaƙulo matattu daga ƙarƙashin ƙasa yau kusan kwana goma sha biyu kenan da faru matsalan nan waɗanda ko suka jikkata ya zuwa yanzu waɗanda aka gano su sama da mutum dubu ɗari da wani abu ne mutanen ko da suka bar gidajensu miliyoyin mutane ne sun tabu wallahi mu ma mun tabu mu ma mun jikata zukatanmu suna cikin wato damuwa da tashin hankali idan ana batun an yi girgizan ƙasa ba maganan yanzu wutar lantarki ake yi ba jama'a wutar lantarki wannan ka aje shi gefe guda ba maganar ruwan famfo ake yi ba ka aje shi gefe guda ba maganar makarantu ake yi ba ka aje shi gefe guda ba maganar kasuwanni ake yi ba ka aje shi gefe guda kai duk wani bala'i dai da kasan da tashin hankali mutanen nan sun ganshi da idonsu baya ga wannan uba uban girgizan kasan sai kuma ga wani jarabawa na bala'in sanyi mai tashin hankali ana fira da waɗansu daga cikinsu suna faɗin su koma cikin wannan giragizan gine-ginen da suka faɗin ko da ko gini zai faɗo musu ya fi sauƙi fiye da su rika ɗanɗana wannan sanyi mai tada hankalin mai busar da mutum jama'a musulmi da labarin ɗan tsaye a daidai wannan gaban da a riƙe kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari biyar biyar har ya zuwa wani lokaci da allah jarabce mu da irin wannan girgizan ƙasan wanda ba mu da asibitoci masu kyau ba mu da hanyoyi masu kyau ba mu da abinci ma lafiyayye da zamu ci don Allah ku zaba ne ne ku kuka zaba a ciki Allah kaɗai ya san sharrin da ya tunkuɗe mutanen Najeriya ya tsaya akan maganar canjin kuɗi Allah kaɗai ya san sharrin da ya tunkuɗe da damina ne in ba ku manta ba muka zo nan muka yi huɗuba akan ambaliyar ruwa wanda aka jarabci mutanen Pakistan da shi mutum dubu ɗari nawa suka mutu a wannan ambaliyar ruwan. A Najeriya mu ma an jarabce mu da sashensa a waɗansu garuruwa na Jigawa State da Bauchi da Kano da waɗansu garuruwa na al'umma. To mun fi san a girgiza mana ƙasan ɗan gidan da kaje ka ɗan ƙuƙuta ka gina cikin shekara hudu biyar shida yanzu an darkake shi ba maganan gida ba maganan komi ya lalace ba maganan wani credential ake ba in kana ji ana maganan credential kana ji zaman lafiya ne mutanen Maiduguri yanzu suna maganan wani takardun makaranta wani ai degree nake da shi masters phd nake da shi duk kai kasan wannan duk ba maganan shi ake yi ba in bala'in Allah subhanahu wataala ya sauka akan al'umma to irin yadda aka yi ma mutanen Syria kenan da mutanen Turkiya ya darka ke dubun dubatan gidaje ya kashe dubun dubatan mutane ya kori dubu dubatan mutane daga gidajensu hakanan zakar ganin gidaje sun rurushe kaga mutane suna gugurfani matattu kaga waɗansu mutanen waɗanda suka sha da ƙyar ya suduruna ashtatan kalfarashi mabafuf ko ta ko ina kawai mutane ɓullowa ake yi kawai ga yanan kawai fari ba wani mace ba namiji ba wani maganin yanzu wannan tsirara take ko wannan tsirara yake duk ba wannan maganin ake yi ba yanzu ana maganin kwatan kai ne kai nan kana nan kana ganin kaman kana da aminci sai an yi zaben 2023 da kai sati mai zuwa an Allah ya kai mu na rantse maka da Allah Allah yana iya halakar da mu gabaki ɗayan nan kuma babu abin da zai faru cikin mu nan yanzu idan ginin nan ya rushe ya fado waye zai rubuta petition ga Allah ko ko mun fi karfin kuma Allah ya mana wannan ne bannan da mutanen Tokiyar da Sham din suke yi kasa da bannan da muke yi mu a cikin nan gida duk mun take sa'a kawai Allah ya daga mana kafa to jama'a wa'annan matsaloli suke faruwa suna nuni akan cewa lalle Allah subhanahu wataala mai iko ne akan bayinsa duk abin da ya ga dama da bayinsa zai kuma babu wani da isa kai kukan Allah in ka isa ma ka kai ka kai ina ka kai majalisar ɗinkin duniya ka ga abin da za ta yi ka kai majalisar ɗinkin duniya ka kai ma ecowas ka gani ko da abin da za ta yi ka ce yau gashi Allah ya mana abin da ba masu ina dole ne mu gane cewa Allah huwa ahlu taqwa dole ne Allah abin aji tsoron shi ne jama'a in kaga an barka kana abin da kaga dama kawai Allah ya daga maka kafa ne don ka tuba amma lokacin fa da matsala za ta faru a lokacin nan fa baka da wani abin da zaka iya yi kuma a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala dama ya ce wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa duk yadda kaga mun aiko da wata aya mai razani da firgici da tada hankali to takhwifan Allah ce muna son mu tsorar da bayi a wata aya ce ya ibadi fattaqun da ka ya ku bayi ku tsorace ni fa inna tsoratar da ku ku tsorace ni amma muna nan mun wana ganta ai ba Najeriya bane ahir din mu jama'a ahir din mu kada Allah ya jarabce mu da abin da ya jarabce su sannan kuma irin waɗannan matsaloli da ke faruwa jama'a suna izinantar da mutane cewa alkiyama ta kusa alkiyama ta kusa karkace to ai ba ai zabe ba ai ba a yi zaɓe ba ba mu gawaye shugaban ƙasa ba to dama ire-iren ku ƙur'ani ya faɗe ku ya ƙatarabata sa'atu wani shaƙal ƙamar ba wannan ayin ke so ba iktarabalin nasu hisabuhum uhum fi ghaflatin mu'ridu hisabin mutane ya kusanto su amma uhum fi ghaflatin suna nan arabka ne kawai maganin yanzu zaben 2023 ya dame su ya za a yi kawai ci zaɓi a matakin shugaban ƙasa ko a matakin gwamna ko a matsakin ɗan siyasa su kuma nan sun zara wukansu mu duk wanda ya ce mana ba za a yi kaza ba to mu sai dai a yi bala'i da tashin hankali wahun fiye gafilatin ma'arzo to a irin wannan lokaci ne alkiyama za ta tashi jama'a ƙur'ani ya fai hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari manzon Allah ya ce alqiyama ba za ta tashi ba sai kun ga yawan girgizan ƙasa na yawan faruwa a wata riwaya wanda al-imamu ahmad da al-imamu abu dawud suka ruwaito wani sahabi ibn hawala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dafa kaina yace ibn hawala yace ya kai ibn hawala yace idan kaga khilafa wato khilafa shugabanci a turban annabta ita ce ake kira khilafa in kaga shugabanci a turban annabta ta tashi daga garin madina ta koma ƙasan sham ta koma baitul maqdis duk nan yankin ƙasan sham kenan manzon Allah ce to in kaga wannan ka sani cewa to girgizan ƙasa da balbalin bala'i zai ta faruwa haka ya kawo qaddanatul zilzalu wal balabul balabul shine balbalin bala'i ne da kasan da muke faɗi a Hausa wal umurul izam manzon Allah ce manya manyan al'amura da za su rika rike ta duniya to sun riga sun faru sai ya ce wasa'atu yawma idhin a wannan lokaci tashin alkiyama aqrabu ila an-nas tana kusa da mutane min yadayya hadhihi min ra'sika fiye da yadda kasan hannuna yake kusa da kanka akan shi fa manzon Allah ya dora tashin alkiyama ta kusa da mutane sama da yadda hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ke kan wannan sahabi to tun wani zamani ne khilafa ya koma kasan sham tun zamanin banu umayya muawiya bin abi sufyan radiyallahu ta'ala anhu a kasan sham ya mulki sayyidina ali ma a kasan sham ya mulki duk yankin kasan sham ne ba a madina bane to tun wancan lokacin fa kenan annabi ya ce in dai kaga hilafa ta tashi daga madina ta koma kasan sham to bala'o'i da fitintunu za su yi ta faruwa kuma alkiyama ta kusa kamar sama da ma yadda hannuna yake kusa da kanka to yanzu mun ci shekara dubu da ɗari hudu muna nan mana bankaura muna ganin kamar da an hana mu riƙe kuɗi shikenan an haramta mana imani an haramta mana duniya da na lahira da aka jama'a mu koma mu bibi kawunanmu a cikin wani hadisi wanda na Aisha ta rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake cewa kafin ƙarshen duniya sai an sami khasful kisfewa za a yi ta kisfa mutane a yi ta girgizan ƙasa a yi ta girgizan ƙasa mutane suna kisfewa ciki wa maskhun sai an samu waɗansu mutane Allah ya ta canza halittunsu suna koma ɗabi'a irin da dabbobi ga mutum a riga amma ɗabi'an dabba yake da ita a ɗaya daga cikin fasarorin da aka yi wa ƙazafon mutane sai ta nutsewa ko dai cikin ambaliya ko kuma cikin girgizan ƙasa sai na na aisha ta manzan Allah Allah zai halakar da mu bayan a cikinmu akwai mutanen kirki annabi ce eh idza kathara khabaf matkan dai banna ta yawa to Allah ba zai la'akari da ina mutumin kirki ina mutum banza ba duk za a halakar da mutane in an je gobe kiyama kowa gaskiyan shi ta kwace shi to da dai lokaci yayi da zamu koma ga Allah mu tuba mu yi riko da littafin Allah mu yi riko da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa sallam kada mu zama irin mutanen da Allah yake fadin falawla iz ja'ahum ba'suna tadarra'u Allah ce kai ce ina ma da lokacin da jarabawan mu ta zo musu tadarra'u sun kaskantar da kai ga Allah sun koma ga Allah sun mai da al'amarin su ga Allah sun tuba ina ma da an yi haka sai dai Allah ce abin banta kai cin walakin qasat qulubuhum sai dai zukatansu sun bushe sun kekashe wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun shaytan ya kawata musu abin da suke aikatawa ya Allah ka tabbatar da dagadugan mu akan imani ya Allah ka maida mu akan turba na gaskiya ya Allah ka raba mu da miyagun aqidu da miyagun dabi'u ya Allah ka gyara mana imani Allah ka azurta mu da imani Allah ka jaddada imani a cikin zukatanmu Allah ka gyara halayenmu Allah ka ɗaukake mana musibu Allah ka ɗaukake mana bala'o'i ya Allah duk abin da ke fuskanto al'umman nan mare daɗi ya Allah kai ne mai iko a kansa Allah ka ɗaukake mana Allah ka ɗaukake mana Allah ka ba mu aminci Allah ka ciyar da mu daga yunwa Allah ka amintar da mu daga tsoro Allah ka sa a yi zaɓuɓɓuka lafiya a gama lafiya kuma Allah ka yi mana zaɓen abin da ya fi zama alkhairi wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka